أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدي ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ubangiji yana gaya wa manzon Allah yana gaya mana gaba daya yace ma mana annasu ayyuminu izjamu de babu abin da ya hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafarar ubangijin su illa an ta ce sunnatul awwaliyya sai dai suna jiran irin hanyar da Allah ya bi da mutanen farko kafirai wanda suka kafirce irin su su ma wannan irin hanyar da al'ada al'ada Allah ta saba وآدم وثمود وأصحاب وأصحاب الرس يقولون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له المثال وكلا تبرنا تتبيرا أبو لسك جيا جنا متن دا سن كافر سي الله يا هلك الدسو ثم أبو لسك جيا جنا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبرا يدى الله يدى متن فرقو كافرين haka suke jira ko kuma su ga azaba ido da ido gaba da gaba bambanci tsakanin wannan sura da waccar kenan ita surar da muka fito suratul isra'i sura ce ta annabawa da annabci da shari'a da mu'ujizozi saboda haka a can idan an ce wa mamana an nasu an yi minu izja'amunu dai ba za a faɗi maganin istighfari ba sai ce wa mamana an nasu an yi minu izja'amunu dai illa an qalu a ba'asa Allah basharar rasula nan ko sai an yi maganin istighfari domin na hanyar waliyai ne nan wannan sura tana magana ne akan waliyai da ɗariƙu da karamomin waliyai da ma'arifa ta waliyai da hanyoyin shehuntaka da muridantaka abinda wannan sura take karantarwa ke saboda haka ta shigar da istighfari domin istighfari shine farkon matakin mai tafiya wurin Allah abin da zai fara takawa kenan shiga musulunci wannan an riga an shiga tun daga wannan surar da aka fito yanzu maganan shiga hanyar Allah saboda haka ne bambancin wancan sura tana cewa anna lahu ajran kabira wa kabbiru takbira kenan wannan kuwa anna lahu ajran hasana saboda maqamul ihsani ake magana saboda haka ne wa yastaghfiru su nemi gafarar ubangijin su illa an ta ta sunnatul awwal sai dai suna jiran abin da ya samu tan farko ya same su ko ku azaba ta zo gaba da gaba su ganta da ido saboda haka ne ubangiji ya shigar da maganar istighfari a nan saboda maganar istighfari ita ce farko abin da ake somawa in za a tafi shiga hanyar Allah.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا حككم منزلني muna aiko su ne ba ma aiko su don komai sai don su zo su yanke hamzari mubashirina suna yin albishir wa wanda ya karbi maganar su ya yarda da aikin da suka koya masa bai kafirce musu ba to munzirina suna ba da tsoro wa mutanen da suka ki bin maganar su suka ki karban aikan Allah abin da yasa muka aiko su kenan in sun zo sun isar da maganar Allah wanda ya shiga ya samu alheri duniya da lahira wanda bai yarda ba to sai a bashi tsoro ce za ka gamu da azaba tun daga nan duniya balle fa a kabari balle a lahira mubashir munzir wajadilu allazina kafaru bil batili amma wanda suka kafirta duka da ba mun riga mun gaya muku wa kana linsanu aksara shay'in jadala mutum ya cika jayayya komai jayayya wato idan annabawan sun zo sun yi magana sai su kafiran su rika jayayya suna cewa me yasa Allah da zai aiko me yasa bai aiki mala'ika ba sai ya aiki mutum mai cin tuwo su yi ta faɗin magana in an mutu za a tashi in a ta kawo maganar banza ana so a ture gaskiya da maganar banza din wa jadilu allazina kafaru bil batil allazina kafaru waɗannan da suka kafirce yujadilu sai su rinka jayayya wa annabawa idan annabawa din ne ko ko magadansu magadansu waliyan ne duk dai magana ɗaya ake faɗi in annabawa ne ma sai a ce musu ai ku ba kowai bane ma antum illa basharun misluna mutane ne kawai ɗan uwanmu da Allah yana aika da ya aiko mala'ika idan ko waliyan ne in suka yi magana sun jawo hankalin mutane zuwa ga shiriya sai a ce a suna so su yi kowa layi ne su ma masu neman kuɗi ne masu neman shugabanci ne ai ta kawo jayayyar da za a ture gaskiya da ita alhali ku an riga an mana kowane irin bayani kamar yadda muka wuto dai ko kare ne ya bi waliyan Allah zai ba shi daraja da martaba balle dan adam amma duk da haka ga mutane suna kawo jayayya inda kaza ne me yasa ba ga kaza ba inda kaza ne me yasa ba kaza ba a kawo maganan banza don a ture maganan gaskiya da shi li yadhidu don su ture alhaqa gaskiya bihi da wannan magana nasu na jayayya nasu li yadhidu wattakazu ayati da ayoyi na sai su mai da su da manzanni na wattakazu ayati wa ma unziru da ayoyi na da abin da aka yi musu wazi da shi din duka sai su mai da shi huzuwan abun wasa suna mai da shi dariya wala bin Allah yana ce musu wala billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah shine kuka mai da shi abin dariya abun wasa to ko mutum musulmi ne in yayi wasa da sunan Allah ya mai da shi abun wasa to shikenan ya ya mai da sunan manzon Allah abun wasa to ya zama kafiri kenan wato sai kaji ana cewa wasa da sunayen Allah a cikin da'irar walittaka misalin kamar misali mutane suna zikiri suna yi saboda Allah ne masu kwaikwayo suka ce sai kaji an taro na Allah Allah Allah to masu faɗin Allah Allah ina su da gaske suke yi amma su masu kwaikwayon su su suna yi ne da wasa to sun mai da sunan Allah abin wasa kenan to mai karɓar musulunci kai haka da hannunka sai ka za a daga yau ai an nawa duk yauwa aka sai ka sa aljihu in ka je gidan wani yana so sai ka bashi ya masa ka sai sa aljihu yana so in je gida in wani yana so sai ya bashi wanda daga yau shi ya rabu da wannan cross din ka ce la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine ubangiji kowa da kowa shi ne komai kowa shi kadai ne ubangiji sannan ka yarda ne Muhammadu bawansa ne manzonsa ne duk abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma ka ce ka yarda annabi Isa wato Yesu da kuke ce Yesu ake ce mata ku suke ce mata wato ba dan Allah bane bawan Allah ne Allah ne yayi abin mamaki da shi yayi Adam ba uwa ba uwa ba uwa ba uba yayi Adam sannan yayi Isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma yayi mana da uwa da uba saboda haka shi bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane kace ka tabbata ya masa
testifies that there is no God but Allah, one. And the Prophet Muhammad is the son of God, but is also the servant sent by God. You believe on that?
ya yarda to muna maka murna yau ka zama musulmi kan kwan dukkan musulmin duniya duk abin da ya zama dole akan musulmi yau ya zama dole akan ka za ka yi wanka za ka yi sallah kullum sau biyar kuma daga yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta kamu yanzu ba so mu azumi ba sore ba so mu azumi ba sai wannan azumin da zai zo za mu yi azumi tare da kai za mu yi azumi tare da kai sannan kuma Allah ya baka dukiya za ka fidda zakka kuma duk abin da musulmi ba sa yi kamar shan giya kamar kwana da matan banza duk da abin da musulmi ba sa yi daga yau ba za ka yi ba cin naman alade duk dai ba za ka yi ba ya mu What you said says that um, you are now our brother. You are together with us and take it as it that you profess Islam. And whatever is prohibited by God, you leave them. Whatever is not allowed in the book, leave them. You understand? just like the text is breaking there, like in the food you should not do yeah, why?
akwai sallah biyar kullum And there is five days prayer. And then you will start a party.
in mutane ya zo za a azumi tare da kai When it is started, that uh, uh, on Wednesday.
in ya samu in ya samu dukiya zai fidda zakka Then you will give alms.
da yawa Yes.
sannan kuma Allah ya ba mu ba shi lafiya ba shi dukiya ba shi hanya zai je ya haji Allah is praying, um, um, Sheikh is praying to you that may Allah help you. May Allah guide you on the steadfast. May Allah have and give you a word so that you perform Hajj.
kuma daga yau duk abin da yake mai kyau ne wajen ayyukan musulmi duk zai yi ayyukan da ba na musulunci ba kamar cin alade kamar shan duk ba zai yi ba daga yau Now, wani suna yake so me sunan ka na da wani suna what, yake so what is your former name? John. Which name, name do you want? Uh,
sakan that is Islam name.
Islamic name. Or you want to remain with John?
me shi amma shi ne wani suna yake so eh
Or you want to take excuse for him?
Eh?
Ya ce ka zaɓa mutum.
Eh?
Ya ce ka sunan ka Muhammadu Alhamdulillah.
mune maka murna mune maka murna mune maka murna Take with you.
Ya zaɓa.
Salamu alaikum. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, eh,
a sa- ya samu wani wanda zai rika koya masa yadda ake yi duka yawa.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات ثم يد آيوينا إن شاء الله وما أنذروا da duk wa'azin da aka yi musu na ban tsoro sun mai da shi huzuwan abin wasa suna dariya in sun ji magana annaba su yi ta dariya yanzu in an mutu za a tashi za a kowa mutane kamar da yanzu ka za ka Allah zai aiko kenan sai ya aiko mutum ba zai aiko mala'ika ba yanzu Allah zai aiko kenan ba zai aiko daga cikin manyan mutane ba mutanen Taif mutanen manyan mutanen Makka sai ya aiko marayan gidan Abu Dalib maganan banza dai wai don su ture gaskiya da shi ka haka suke wa waliyan masu magadan annaba su waliyan su ma da haka ake tura maganar su duk abin da wani aka faɗi dangane da wali sai a kawo maganar da za a rushe wani takarsa a ture masa baiwar da Allah ya bashi
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا
وإن تطعموا للهدى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا amma duk mutumin da zai- za a gaya masa gaskiya daga Allah a bakin manzanni ya mai da shi abin wasa abin dariya ko ko malamai su gaya masa magana daga annabi daga Allah ya mai da shi abin wasa abin dariya wannan dukkan azzalimi ba wanda ya kai kamar wannan wa man azlamu a cikin azzalimai wane ne ka samu kamar wannan mimman zukira bi ayati rabbihi wanda aka yi masa wa'azi wa'azi da ayoyin Allah ثم أعرض عنها فأعرض عنها sannan ya kauda kai yayi kaman bai ji ba ya kau da kai kawun bai ji ba wa man lam yadhkir min man dhukira bi ayati rabbi fa arada anha wa nasiya ma qaddama al yada ya mance abin da yake gabansa shine lahira da samun aljannan lahira da wuta da samun azaban wuta a'udhu billahi da wuta abinda ke gabansa kenan ko ko abinda ya gabatar ya wuce shine na kafircinsa ya tuba daga kafircin ya shigo ya zau musulmi aka yi masa wa'azi da waɗannan duka ya kau da kai ya ƙi yadda wa nasiya ma qaddama yada inna ja'alna ala qulubi makinnatan yafqahu wa fi azanihim waqra ubangiji yace wato yana daga cikin dalilan da yasa mutum ai masa wa'azi ya mai da shi abin dariya ai masa wa'azi ya mai da shi abin dariya to faɗa muka yi da wannan mutumin yana cewa sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi min ghairi alhaq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabila rushd la yattakhidhu sabila wa yaraw sabila ghayy yattakhidhu sabila zalika annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin idan na sa manzanni sun wa mutane wa'azi ko ko malamai magada annaba sun yi mutane wa'azi mutane suka yi ta dariya suka mai da shi abin dariya duk maganar da aka faɗa su faɗi abin da zai kada maganar duk maganar da aka bada ta gaskiya suka au ƙaryar da za ta ture maganar ya to in an yi wa mutum wannan an ba shi tsoro yaƙi to nakan kawo wani abu kulle zuciyarsa duk gaskiyar da ya gani sai ya ganta ƙarya ce duk ƙaryar da ya gani sai ya ganta gaskiya ce duk shiryan da ya gani sai ya gan shi ɓata ne duk watan da ya gani sai ya mai da shi shirya wato mun riga mun yi faɗa kenan na riga na kulle alheri ba zai shiga cikin zuciyarsa ba inna ja'alna ala qulubina kinnatan mu riga mun sa rubi ala qulubihim akan zuciyoyin su an yafqahu ba za su fahimci wannan alqur'ani ba wato an yafqahu bai koma lamirin bai koma kan in man zikira bi ayati rabbih ba ya koma ga qur'anin kansa kenan ba don haka ba sai yafqahu ha wato ayati rabbih din an yafqahu shi alqur'ani kenan wa fi azani waqran sai muka sa wani nauyi cikin kunnuwansu duk wa'azin da aka yi ba za su ji ba in ba haka ba su waliye abin da suke koya mutane ba wai addini za su koya mutane ba a'a su waliye in dai za su baka dariƙa ne dama sun same ka cikin addinin ka za su yi maka hanyar da za ka samu misalin ka mutum ya yi boko ya gama ne yana neman wanda zai nema masa aiki shi wanda bai boko baka ai lebura zai zama ko to saboda haka dama musulmi ake nema a yi masa gata a yi masa hanyar shiga fada aiki ko wanda ya boko ne ya rasa aiki ya nemi wani babban mutum wanda zai zai shigar da shi ya sama masa hanya to saboda haka suke koya mutane istighfari ba la ilaha illallah na shiga musulunci ba istighfari dama ana cikin musulunci zunubi yanzu damuwar ta zunubi ce istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah istighfari maganin shan duka a lahira in kaga mutum musulmi ya je lahira an tare shi da duka to ya je da zunubi ne maganin zunubi istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu duk wanda ya tuba ya istighfari Allah zai wanke shi ya mai da shi kaman bai taɓa yin laifi ba kaga ya je kabari kenan ba zai sha duka ba kuma in ya je bakunta yana neman masauki a can ba a samun masauki sai an hada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine za a baka salatin annabi kayi don ka saba da annabi tun daga nan duniya ya ce duk wanda yake zai zama kusa da ni a lahira to ya mini salati da yawa a duniya sai a baka salati don ka samu sauki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in an yi wannan kuma kana so in annabi zai je wajen Allah a je da kai to nan kuma maganin sala ilaha illallah sai a baka iyakan dariqun waliyyi kenan su koya maka istighfari ka zubar da zunubin kai ma duka a lahira su koya maka salatin annabi don ka samu sauki wajen manzon Allah su koya maka la ilaha illallah don ka samu zuwa fadan Allah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai babban mutum da zaka je wajensa a ce masa wani ne eh na san zuwan sa dama a kai shi wuri kaza a bashi masauki a kula da shi har ka tafi bai sadu da kai ba kaga bukata ba ta biya ba kenan to in ka je lahira annabi bai ganka ba ya ce a tura ka aljanna kaga bukata ta biya amma baka ganshi ba ya kai ka wajen Allah da saura to nan sai ka sai ka hada la ilaha illallah iyaka abin da malamai waliyai suke koyarwa shine shine ake kiransa dariqu dariqun waliyai wato dariqa manansa hanya rashin dariqa kuma manansa bata saboda haka ne zaka ji ana ce falan ya hatu idan abadan falan ya hatu falan ya hatu irin wannan ويستغفر رب... وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن نزل ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدم ليده inna ja'alna ala qulubihim akinnatan mun sanya rufi an yafqahu ba za su fahimci alqur'anin ba ba za su yarda da shi ba wa fi azanin mun sanya nauyi fi azanin a cikin kunnuwan su waqaran wani nauyi wa in tad'um ila alhuda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka kira su zo su shiriya ko ko ya kai malami magajin annabi ko ka kira su zo su shiriya falan ya tadu inda sun riga sun zama haka har abada ba za su karbi magana ka su shirya ba izan kenan tunda an riga an sa rufi akan zuciyoyinsu nauyi a kunnensu sun yi fada da Allah komi kiranka har abada ba za su shiryu ba kenan har abada lafiya wa rabbukal ghafurur rahmah law yu'akhidhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adab بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا هل yanzu dai wannan suran tana nuna mana dai akan maganan waliyan da take yi da ɗariƙunsu don maganan gafara da istighfarin da ake cewa rabbukal ghafurur rahama da suratul an'am ne mai magana akan asalin musulunci da tauhidi sai ta ce wa rabbuka ghaniyyur rahma ghaniyun anil alamin amma rabbuka ghafuru to ana nema ayi wa mutane gafara ne in sun karbi istighfari sun karbi shiriya wa rabbuka zani Allah ubangijinka shine al-ghafuru mai yawan gafara zurrahmati mai yalwar rahama ana kiran mutane kenan su zo su karbi istighfari su samu gafara sannan su yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a hada su da ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shine rahmar Allah wa rabbukal ghafuru dhur rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu da Allah yana kama mutane da miyagun laifukan su da suke aikatawa la ajjalahum azaba da ya gaggautar musu da azaba kamar yadda yake faɗi a cikin surar suratul fadiri ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ذارها من دابة da Allah yana kawo mutane da laifukan su ne da ba wai mutanen da suka yi laifi ba har ma dabbobin da suke bayan ƙasa da laifin mutanen ya shafe su domin ita azaba idan ta zo tana haɗawa ne lau za ka zo mu ba ka sabu da ajjalamul azaba ballahum maw'idun a ba haka bane an ajiye musu ranar alkawari ne ranar da za su mutu shi mutumin kirki daga ran da zai mutu za a kawo masa albishiri to daga ran nan ya rabu da bakin ciki kenan har abada ya rabu da tsoro kenan har abada shi ko mugun mutum turan da zai mutu za ta mhm yau kan duk abin da ka karyata sai ga ganshi da idonka shi ko tun daga ran nan ya rabu da farin ciki kenan har abada ya rabu da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali kenan har abada domin irin ciwon da zai same shi a lahira ba irin na duniya bane a duniya in kana rashin lafiya ko kana talauci ko kana bakin ciki to ba cikin wuta za ka yi su ba a a asibiti ko a gida ko a daji amma duk bakin cikin da zai samu mutum a lahira ko rashin lafiya ko talaucin to a cikin wuta ne zai same shi fa a billahi saboda haka mai da hankali tun daga sauran rayuwa a tuba abi maganan Allah maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganan bayin Allah magada annabawa wa rabbukal ghafuru dhur rahma law yu'akhidhu bima kasabu la ajjala azaba bal lahum maw'idun ba haka ba ne lalle suna da ranar alkawari ranar mutuwa lan yajidu min duni mau'ilan ba su da makawa in mutuwa ta zo ran da mutum zai mutu ba ta inda zai kauce wa mutuwa a rannan kam inda kwana ya kare ba inda zaka je ka kauce wannan mutuwa وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم lamma zalamu wajalna li muhlakihim maw'ida a da aka ce illa ya ta sunnatul awwalina din nan yadda aka yi da mutan da din nan menene aka yi da mutan da din ne wanda shine waɗannan kafirai suke jira din ne ubangiji ce wa tilkal qur'a halaknahu wa'ancan mutan da din da muke gaya muku halaknahu lamma zalamu da suka yi kafirci irin na mutanen makka sai muka harakar da su faminhum man faminhum من أرسلنا لحاسبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا kowaɗanne ne da irin zunubin su da shi muka halakar da su wa wa tilkal qur'an halaknahum mutan dadin da muke cewa kafiran makka abinda suke jira kenan halakna mun halakar da su lamma zalamu yayin da suka yi kafirci ba mutanen makka kada yake magana ba shi alqur'ani yana magana da kowa da kowa ne duk wanda ya balaga yau din nan to magana ta koma kansa wanda ya mutu ko yau din nan to shi kan ya riga ya ga abin da duk aka faɗa an gama da shi duk abin da ake waɗannan shi an gama da shi ya riga ya gani wanda ya balaga yau to da shi ake magana wato kafiran duniya me suke jira ne har yanzu ba su musulunta ba ko suna jiran abin da ya samu mutan da ne ya same su kuna ganin ayoyi dai iri-iri kwanan baya wata musulma ce ta shiga siyasa aka zaɓe ta ta shigo da lullubi wurin taro sai aka kore ta aka ɓata zamanta a ƙasa gaba ɗaya saboda kin musulunci kuma ƙasar ta musulmi ce turkiya nan ne ma da headquarter musulunci a duniya waɗansu shekaru me yake faruwa sau nawa aka yi musu girgizar ƙasa da yawa a cikin lokaci ƙarami wanda ba yi shi a najeriya ba allah ya yi ba yi shi a algeria ba yi shi a sauran wurare ba to saboda haka duk kafirai suna jiran abin da ya samu mutan da zai same su duk wanda aka ba a yi musu ba ma su ma za a yi musu a nan gaba duk wanda ba a kama shi ba za a kama shi ko da ya zauna lafiya shi kafiri a duniya saboda wasu halaye akwai wasu halayen da kafirai za su yi to sai Allah ya ɗauke musu azabar duniya sai sun je lahira khairun nasi man yanfa'un nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen mutane wanda yake amfanan mutane idan mutum yana da wasu halaye na jin tausayin jama'a ko na amfanar da jama'a ko na taimakon jama'a ko na adalci to inda yana yin wannan ko kafiri ne to Allah zai ja shi da azaba sai ya je lahira amma in ya hada kafircin da zalunci to ba za a jira shi ba ba za a jira shi ba in hada kafircin da don ya dauki haƙƙin gani ya hada da haƙƙin matalauci shi matalauci dan adam matalauci ne in kai masa ya dinga roƙon Allah kai Allah ka saka mun Allah ka saka shi ko Allah zunubin da aka masa bai masa komai ba to Allah ka saka mun din nan nan da nan sai ya kama da sauri shi ko Allah yana jiran yana jiran ka da nasa la ajjalu ma ballu maw'idun lan yajidu min dunihi ila wa tilkal qura alagnahum lamma zalamu wa ja'alna li mulakihim maw'ida sai muka sanya wa lokacin halakar su din nan sai muka sanya musu lokaci kamar yadda kowane dan adam yana da lokacin mutuwa in ajalinsa yayi ne zai mutu ba za a jinkirta ba ba za a kara ba haka mai laifi za a rubuta masa ran da za a kama shi ba za a rage ba ba za a ƙara ba in ya yi sa'a kaddara ta biyo ta kan laifin ya tuba sai a yafe shi kenan an bari kenan in ko bai tuba ba to komi daɗewa lokacin yana zuwa za a kama shi waje Allah mun sanya mau'idan lokaci na alkawari na isowar wannan halaka rasu limu halakim na halakar nasu
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا رسالة موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا a cikin wannan sura an yi kistoci masu ban mamaki duk suna nuna yadda za a koma ga Allah an yi kissar samari masu imani masu sadau an faɗi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda zai biyo bayansa shine annabi Ibrahim alaihi salam daga shi sai annabi Musa to bari ka ji annabi Musa din nan wanda ya zo daga annabi Muhammadu daga annabi sai shi bari ka ji Allah yadda zai masa wata rana bayan halakar da Fir'auna an ce annabi Musa ya dinga yi wa mutanensa wa'azi wa zakirhum bi ayyamillah ka rinka yi wa mutanenka wa'azi ka rika tuna musu ni'imomin da Allah ya yi musu ka rika tuna musu ni'imomin da Allah ya musu to sai ya tsaya yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai wani tambaye ce kai din nan ku yanzu duniya akwai wanda ya fi ka ilimi ka shin yanzu a duniya a lokacin akwai mai magana da Allah kamar Musa idan ya ce babu a ganin su ba ya faɗi gaskiya ba akwai wani ne mai magana da Allah kamar sa yanzu an an samu ban kasan kasan nan an ce yanzu kasan nan akwai wani shugaba kaman ka ya zai ce sai ce babu annabi Musa gaskiya sai ya faɗi kira kan abin da ya sani kenan yanzu kai dinna ko wanda yake ilimi ka duniya ce babu kuma gaskiyarsa wane ne annabi a duniya ulul azmi minar rusuli mai magana da Allah kamar sa yace babu to shi ko Allah ba ya so ai maza haka annabi ma bai faɗi magana bai ce insha Allah ba Allah ya ce a don me zaka faɗi magana baka ce insha Allah ba an wuto wannan gurin wala taqul li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa insha Allah to sai Allah ya ce Musa ai ko ina da wani bawa na ya fi ka ilimi ina da wani bawa na ya fi ka ilimi to sai ya ce to ubangiji kai mini hanyar saduwa da shi kaga shi bai yi irin na iblis yace ana khairun minhu ba cewarsa ba kamar ni din nan gaskiyarsa ya faɗa amma da yake mahaliccinsa ya ce akwai shi ma ya yadda akwai ba kamar iblis yadda ya da Allah ana khairun minhu karaktani min yadi wa karakta min din an kissata ma dai sujjadar da aka yi wa Adam da umurnin Allah shi ya ce shi ya bi Adam ba zai ba sujjada ba shi Musa ba zai ce Allah ni ko wanda ya bi ni yanzu wanda yake magana da kai kamar ni akwai shi a ba zai faɗa ka ce ubangiji na zan same shi yace za ka same shi mahaɗar koguna guda biyu ka yi guzurin bandan kifi mai gishiri ka yi guzuri da shi ka tafi neman wannan bawan Allah a mahaɗar koguna guda biyu duk inda ka rasa kifin to nan za ka same shi shikenan sai ya ɗauki abokin tafiya ya ce insha Allahu ni ko na dinga tafiya kenan don a tuna mana insha Allah da ke tsakanin Allah da manzo Allah din san la ta kulli shay inni fa zalika da illa insha Allah din nan ni ko na dinga tafiya kenan ko shekara dubu nawa zan yi ina tafiya sai na samu mutumin nan da Allah ya faɗi sai ya dauki yaronsa dan yar uwarsa annabi yusha'u to dama ka'idodi irin wannan kenan in muhimmiyar tafiya irin ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar ya ɗauka wanda zai zama magajinsa a bayansa ha kuma sai ya ɗauki yusha'u wanda zai zama magajinsa a bayansa suna tafiya kenan za ki santa mana yadda abin ya faru ya ce ku ɗauki kifi soyayye banda abinci guziri ku sa a kwando ko a samfo ku rika tafiya har ku kai mahaɗan koguna guda biyu duk inda kuka rasa kifin za ku samu bawan nawa a wurin sai suka ɗauka suna tafiya suna tafiya suna tafiya suka ci kifi kifi bai kare ba suka je wani wuri suka suka samu inuwar dutse suka kwanta suka huta suka yi bacci sai yushau sai ya farka musa bai farka ba da ya farka sai ya ga bandan kifin nan ya zo mai rai ya yi tsalle ya fada cikin ruwa an buɗe masa ruwan ya zama kamar taka yana tafiya yushau yana gani musa ko yana bacci yayi mamaki to da yake sun saba ganin mamakin annabi musa abin bai ɗauke masa hankali ba tun da yake sun saba ganin annabi musa yana yin mamaki iri iri ga mamaki amma bai ɗauke masa hankali da yawa ba shikenan da musa ta sai aka ci gaba da tafiya ya mance ya gaya masa abin da ya faru suna tafiya suna tafiya har suka je wani wuri waɗansu na rubuta cewa suka ƙarasa wannan wunin suka kwana washe gari sai ce ba mu abin karyawan mu ati na kada ana domin abincin safe shi na kikiyarsa kada ba mu abincin mu wato yana nufin a ba su kifin nan su karasa sai ta ai na mance ban gaya maka ba lokacin da muka kwanta muka huta a gindin dutsen nan a nan ai na mance shaidan ne yasa ko ban tuna ba na gaya maka abin da ya faru kifin nan sai ya tsalle ya zama mai rai ina ganin sa ya fada cikin ruwa aka bude masa ruwan ma yana tafiya cikin kwazazzabo ina ganin sa na manta ban gaya maka to ai wurin da muka rasa kifin nan ne muke na sai mu koma kenan suka yi ta koma suna tafiya suna har suka dawo wajen dutsen nan inda suka yi bacci sai ga wani mutum yana rufe da mayafi sai annabi Musa ce salamu alaikum sai ce a wannan irin wuri wa yake min sallama sai ce Musa ce to Musan bani Isra'ila ce ni to me yake tafe da kai yace na zo wurin ka ne don ka gudun ina neman ka da ni ilimi irin wanda Allah ya sanar da kai to kaji annabi Musa lokacin da Allah ya ce masa akwai wani bawa na ya fi ka ilimi sai ya yi ladabi bai yi mamaki ba bai ci a amma Allah da iko kake yanzu ni din nan yanzu akwai wanda bai faɗa ka ba ba in hari shedan ba ba in hari mutakabbirai ba ba in hari mata ana azumin kamar ana azumin kamar wa azumin faran ba a'a halin bayin Allah sai ya yi ladabi yace ina so in ka yarda halatta biyu ka ala an tu'allimani ma ullimta rushda ka sanar da ni a cikin abin da Allah ya sanar da kai na shiriya wato rushdan gaba da hudan ake samun sa hudan a ɗauko kafiri a mai da shi musulmi shine hudan amma a ɗauko muhtadi shiryayye a sake shiryar da shi shine rushdan yahdi ila rushdi to shi yasa maganan waliyai kenan shiryar nan na shiga hanyar ma'arifa ai wanda ya zama almajirin Allah kaman annabi Musa ba zai tambayi malami ya koya masa wani addini ba a sai dai rushdu wato hanyar ihsani al-ihsanu ta budan laka annaka tarawa amma rushdan an shi murshi shi yayi mutadi ne tuntuni annabi ne ba maganar mutadi yake ba to saboda haka rushdan kalmar rushdan din nan tana haɗe ne da ɗariƙa saboda haka in ka je cikin cikin suratul jinni za ka ji ana kalmar rushdan don akwai magana ɗariƙa ciki ya di ila rushdi fa amanna bi wa la nushrika bi rabbina ahada daga can gaba za ka ji wa Allah yastaqamu ala ɗariƙati la askanahum ma an gadaqa to rushdi dama abu ne wanda ke cikin hudan ɗariƙa kenan ta zuwa fadan Allah yanzu misalin kowane ɗan Najeriya ɗan Najeriya na da iko ya je ko ina a Najeriya amma bai da iko shiga fadan Najeriya sai da wani dalili muhimmi rushidan kenan amma kana dan Najeriya ba wanda ya tambaye ka ina faso ɗinka duk inda zaka je a Najeriya ba za a tambaye ka ko ko bizan ka ta kare ko me a kare yanci ka je ko ina ma har kai gida to hudan kenan ka shiga musulunci amma in kana so ka shiga fadin Najeriya fa sai an sake wani shiri sabo fil shine rushdan gaba da hudan kenan saboda haka ana maganan walittaka ne da shehuntaka da muridantaka da ɗarikantaka da ma'arifa shi aka shiga yanzu ake yi za mu koma kan bakin karatun wai kala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrain aw amdi huquba tuna lokacin da annabi musa ya faɗa wa yaransa yusha ibn nun yace la abrahu ba zan kushe ba na dinga tafiya kenan na dinga tafiya kenan ni da kai hatta abluga majma al bahrain sai na kai mahaɗan kogi guda biyu nan wanda Allah ya ce a nan zan samu wani bawansa wanda zai koya mini ilimi sai na kai dan ko au amziya hukuba ko da zan yi tafiyan shekaru la abrahu hatta abrahu wajen albaharani au amziya ko ko in tazarcewa in ta tafiya hukuban shekaru shekaru dubbai wato kaman dai kuɗi ka ce miliyoyi shine shekarun ka ce hukuban shekaru dubbai kenan sun yi maganganu akan menene ma'anan hukubi wadanda suka ce hukubi karni goma shine hukubi manansa shekara dubu shine hukubi amma kowace shekara ba wata goma sha biyu ne za a samu ba a'a wata dubu amma ko wata ba kwana talatin za a samu cikinsa ba a'a wato za a samu kwana dubu kowane kwana ba awa ishirin da hudu za a samu ba a cikinsa a'a awa dubu kowace awa ba minti sittin za a samu ba a'a minti dubu kowane minti ɗaya gwargwadon zaman duniya sau dubu saba'in shine hukubi ɗaya in ji malamin ma'arifa saboda haka abin tsoron gaske da Allah ya ce kafirai za su zauna cikin wuta labisi na fiya a haƙaban za su zauna cikin wuta shekara dubban miliyoyin da ba iyaka a mai da hankali jama'an musulmi wanda bai musulunta bai kokari ya musulunta abin da ke gaban mu kenan wanda ya musulunta bai nemi hanyar bayin Allah idan bai samu ba ya riƙa to ya daina sukan bayin Allah in baka samu hanyar su ka riƙa to ka daina zagin su in kana zagin su ba za a jefar da kai waje a wamdi ya huku ba falamma balagha majma baini ma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri taraba falamma balagha majma bainihima نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا مجمع البحرين an ce mahaɗan koguna guda biyu wato baru farisa da baru rum mahaɗan kogin mediterania da kogin fasha daga misira shine majma'al bahraini kuma anan ana ana ishara inda manyan koguna guda biyu suka haɗu wato kogin shari'a da haƙiƙa amma shari'a ta yi rinjaye musa kenan kogin haƙiƙa da shari'a amma haƙiƙa ta yi rinjaye khadiru kenan to inda suka haɗu duka majma'ul bahraini ne inda duk suka haɗu ta ya zama imar bahraini babban kogi wanda ba irinsa matattaran shari'a da haƙiƙa amma shari'a ta yi rinjaye musa kenan babban kogi wanda ba irinsa matattaran ilimin shari'a da haƙiƙa amma haƙiƙa ta yi rinjaye kadiru kenan to duk inda suka nan ne majmu'ul bahraini din nan kuma za a ga kogunan ma sun sun zo sun haru din falamma balaga majmu'a bainihima yayin da suka je suka isa majma bainihima ta inda kogunan guda biyu suka haɗu din guda biyu din kogin mediterranean din da kogin fasha din ko ko kogin musa da kogin khadiru din falamma balaga majma bainihima nasiyahu tahuma sai suka mance da kifinsu nan an dangana musu mantuwa su biyu alhali ko yaron ne ya manta kifin don shi ke ɗauke da shi abin da yasa ake faɗin haka yanzu idan wani wani ambasadon Najeriya ya yi magana a majalisar ɗinkin duniya sai ce Najeriya ta ce amma kuma mutum ɗaya ne ya faɗi maganar wato a wakilcin mutanen Najeriya ke Najeriya ta ce to da ce Musa da yaron sun mance da kifi amma yaron ne ya mance da kifin nasiya suka mance hutahuma kifinsu fattaka zabilahu fil bari saraba abin da ya sa shi ko kifin abin mamaki sai ya ɗauki hanyarsa ya shiga cikin kwazazzobo wato sarabu rami ne mai shiga cikin ƙasa ya dinga tafiya kenan ba zai garce wani wuri ba shi na kira sarabu in ko yana zai shiga cikin kogon ƙasa amma zai fita wani wuri to sai ce masa nafako kamar ɗakin kurege kenan kamar irin yadda ake tonon duwatsu ɗin nan aji a fita a shiga nan a fitircen sai a ce nafa in ko zai shiga kasan ne a je a samu ba ina da wani iyaka to sai a ce saraf so sai kifin ya shiga cikin wani kwazazzabo na ruwa aka buɗe ruwan ya zama kamar taga yusho yana ganin kifin yana tafiya cikin tagan ruwa har ya ɓace amma ya manta bai gaya wa annabi musa ba alaihi salam nasiyahu dan fataka zabilahu ya ɗauki hanyar safil bari a cikin kogi saraban ya ɗauki saraban ya ɗauki kwazazzubo ya tafi
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا yayin da suka wuce wannan wurin da suka yi bacci suka tashi kifi ya rayu ya fada cikin kwazazzabon ruwa ya tafi din nan suka wuce wurin shi Musa bai sani ba shi ko wanda ya sani ya bance faran ma jawa za kali fatahu da suka yi tafiya suka yi tafiya suka gaji sai Musa ya gaya wa tatina ga da'ana ka ba mu abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da a cikin wannan tafiya tamu kawo abinci wato sa masa yin wannan ya sa ya tuna abinci wato kifi soyayye banda kenan wanda tambayan kifin ne zai sa dalilin komawa su samu wannan bawan kima la kallafi na hakika mun gamu da nasabar wahara daga cikin wannan tafiya tamu to dama haka tafiya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asabar bid'atu min azab wato tafiya dama yanki ne na azaba kun gani bayin Allah ma annabi Musa kenan yana ce yana jin yunwa yana ce ya sha wahala manzo Allah mako yake faɗi irin waɗannan abubuwa saboda abubuwa ne na mutuntaka na ɗan adam wanda ba zai rage masa darajar sa wurin Allah ba
قال أرأيتك هذا الذي كرم
أرأيت إذا وينا إلى الصخرة قال قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا kara sai da annabi Musa ya ce ba mu abincin mun nan ai mun gamu da wahala ga yunwa ga gajiya kawo mana abincin mun nan mun gamu da wahala cikin wannan tafiya ta mu sai ta ap ap ap ai ba haka ba a raita har baka labari mana ka ban labari is awaina ila sakrati lokacin da muka koma gindin wancan dutsen nan muka kwanta a inuwar dutse fa inni nasitul huda nan na mance ban baka labari ba ai ina kallo lokacin kana bacci kifin nan sai ya rayu ya zama kifi mai rai ya tsalle sai aka buɗa masa kwazazzabon ruwa ya faɗa ina tafiya ina ganin sa da ka farka mamakin sai na mance ban gaya maka wani abin mamaki ba sai yanzu da ka nema na tuna
فاتخذ سبيله في البحر عجبا ya ɗauki hanyar sai ya shiga cikin kwazazo abin mamaki ban tuna na gaya maka wannan abin mamaki ba
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا annabi Musa ce ma dalla ai dama abin da muke nema kenan dama abin da aka yi inda muka rasa kifin nan to nan bukata take yanzu sai mu koma kenan mu riga mu wuce wurin bukatan ma sai mu koma baya farkar da sai suka koma ala asirihi ma suka taka kafar su ta inda suka zo nan ta san suka koma kasan suka biya ta inda suka biyo nan nan suka biya
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما da suka koma suna tafiya suna tafiya har suka dawo inda suka yi bacci a gindin dutsen nan fa wajen sai suka tadda abdan bawa min ibadina daga cikin bayinmu yana rufe da mayafi ate na rahmatan min indina wanda mun riga mun bashi rahama daga gare mu wato Allah yana kiran walittaka rahama yana kiran kiran annabta rahama saboda haka malaman tafsiri suna fassara cewa shi Khadir din nan annabi ne wai ba zai yiwu a sa annabi Musa da girman nan nasa yayi karatu wajen wani mutum wanda ba annabi ba ai ko kaɗan ba haka bane abin da ya tabbata dai wajen ulama ma'rifati shi khadir waliyi ne ba annabi bane shine ya tabbata amma wajen malaman tafsiri yawanci akan shi annabi ne yake dogara da abubuwan da yake faɗa wa annabi Musa na ban mamaki da kuma annabi Musa zai masa magana a cikin tausasawa irin na almajiri shi ko ya zo yin magana idiye da zafi irin na malam to saboda haka suka ce wannan bai dace ba sai dai in ya zama annabi ko ba haka bane ita wani taka ma'aikata ce tasirin Allah wato security ba su da uniform ma'aikatar annabta kuma suna da uniform saboda haka ne wannan aikin da yake yi aiki ne irin na security komai girman babban mutum a ƙasa idan gwamnati ta tura security zai je kamo shi kuma kama babban mutumin na girma ya wuce wannan mutumin da ya kamo ba ko wannan mutumin da aka kamo din nan girman nan nasa ba za a rage masa sunan nasa na girma ko an tube shi daga wannan matsayin da wannan sunan da ake gaya masa daɗi na sai a ce fomawa ne shi shi kawai ko yana har yanzu ba san sunan sa ba wanda ya je kamo shi din idan ya je ce masa tashi ranka dade tashi ranka dade in ya ce ranka dade mu fa ka san an ba mu umarni fa ba dama duk abin da baka tsammani zai same ka tashi ka shiga mota kawai har girman sai ya gaya masa wannan irin maganganu kuma in ya kirin zai ga abin da baya so din kuma security ne har yanzu har yanzu abda min ibadina ne ba ko sunan ba faɗa to wannan iko ne na Allah wato la tattali maziyatan afdaliyatan wa yujad fil mafdud khairu maziyati wato Allah yakan ba wasu mutane wasu abubuwa ai annabi shine shugaban talikai gaba daya amma ran da ya dawo da karban wahayi ai matarsa siddiqiyan nan Khadija ta take kan ganganu kai haƙuri ba hauka ba ne kai haƙuri ba aljani ba ne zo kusa da ni bari in rufe ka da mayafi in na rufe ka da mayafi kana ganin abun a ba na gani to na gaya maka dama ba aljani ba ne na gaya maka ba shedan ba ne na ga kai din nan Allah ba zai haukata ka ba Allah ba zai kunyata ka ba tana gaya masa wani ilimi irin na siddiqai shi ko yana shugaban tarikai shugaban annabawa sallallahu alaihi wa sallama to haka ne wannan wali ne yake aka hada shi security ne na Allah Allah ya hada shi da babban mutum wanda shine na uku cikin manyan halittar Allah annabi Muhammad wa annabi Musa don banda su guda biyun nan ba wanda ya fi Musa magana da Allah to shikenan sai ya ce abdan min ibadina wani bawa daga cikin bayin mu ko sauna Allah yana faɗin Musa sau da yawa amma har yanzu bai faɗi kadirun ba abdan min ibadina wani bawa ne kawai daga cikin bayin mu wani security kawai aka tura daga cikin security mu atayna rahmatan min indina wanda mun riga mun bashi walittaka daga gare mu wa allamnahu ko mun sanar da shi ilman wani ilimi wani ilimi bai ce al ilma ba ilman wani ilimi min ladunna daga gare mu ilman wani ilimi muka sanar da shi wani ilimi daga gare mu ladun ya zama ilimi ladunniyi kenan wattaqullaha wa yuallimukumullah mu mutanen manzon Allah har yanzu wannan ilimin ba rufe shi ba duk wanda ya bi masu shi ya haɗa binsu da tsoron Allah to zai samu wannan ilimi za ka da wasu mutane ba malamai bane amma in sun bi wani zai zama kamar malamai kamar irin mu dinnan wani sai zamani mu malamai ne a'a ko kaɗan mun bi malamai ne kawai wa allamnahu mun sanar da shi ilman wani ilimi min ladunna daga gare mu in ji Allah yana gaya wa Musa yana kuma gaya wa annabi Muhammad yana gaya mana قال له موسى نتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا جدوية مسلمة yace wane ne yace ni ne Musa Musan bani Isra'ila eh me ya kawo ka yace hal attabi'uka ko zan samu ko zan samu in bi ka kaga ittiba'i kenan bi can karan nan su wancan mutum mai kiwo ya bi samari kare kuma ya bi shi kalmar ittiba'in nan tana nan mai, mai kore kalmar ibtida'i hal ko zan samu attabi'uka in bi ka ala an tu'allimani akan ka sanar da ni mimma ullimta daga cikin abin da aka sanar da kai na rushdan na shiriya na na hanyar bayin Allah hanyar mariba قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال سي خدر يا أمسى مسا يتي يا موسى kana kan wani ilimi na gaskiya wanda Allah ya sanar da kai ni ma ina kan wani ilimi na gaskiya wanda Allah ya sanar da ni ba za ka iya bi na ba in ka bi ni ba za ka iya haƙurin abubuwan da za su rika faruwa gare ni ba innaka lan tastati'a ma'i sabra ba za ka iya yin haƙuri da ni ba don kai za ka yi aiki da abin da ka sani ni ko ina aiki da abin da na sani dukkan mu kuwa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin duk kowannen mu da hujjarsa yake aiki
wa kai
an kare Allah ya ji gamu Allah ya mana gafara Allah ya ji gamu jigan iyayen mu da iyaye iyayen mu da wani mu da wani malamu Allah ta kashe mu da alheri mai karɓar wazifa ya zo a masu tajiri duk amur tajiri gaba da ya duk duk da kai yanzu da maka kenan Allah ya ji gamu ya jigan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu mu da malamu da Allah ta kashe mu da alheri Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu mai neman masu neman tajdidin dariƙar tijjaniya an musu tajdidi duk wanda suka jima duk inda suke an musu tajdidi duk wanda suka nemi tajdidi Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ba mu da irin duniya da lahira kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين